بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara domin a markaz ahalu sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna ladi 23 ga wata na Ramadan hijira shekara 443 wanda ya dace da 24 ga watan 4 2022. muna cikin tafsirin suratul zukhruf jiya mun tsaya aya ta 24 yau za mu tashi aya ta 25 insha Allah kayan nan akwai yan tambayoyi ta farko ya neman ƙarin bayani da na yi a darasi da ya gabata kan fatawa ta wanda ya kashe mutane da dama a lokaci guda sun yi magana ta kafara guda ta isa tambayar da ta biyo baya to shi ita kuma diya ba tonin diya ba wani wanda zai sauke ma diya ta wani kai ne inda kai ka ba da an babu kuma ka nemi ya iya kuran shi ne kuran an babu kai ba na za ka tunna abin da ke shi za a bada a takaice diya babu wani magana inda ake wani magana ka fara guda ake magana ko mutum da wani amma diya ban gama wanda ya ce ba za a bar diya guda kowa iya bukatar diya shi sai ina yahi makon sai mai magana kan cewa shi tabzi wannan na kirgo da na da da na zamani irin na cana da sayin bauna ita sanin sayin bauna ne da sayin mangaza ne da waye mai bambancin su duka da kayan da sayin shin wa masalar tabzi abu ne wanda gaskiyar magana babu ruwaya daga manzan da Allah ya fi ko sahabbai wadda ta kawo suna yin tarzi ƙololuwa abinda wasu ke gwadi cewa hausa ko safiya ta rika ƙirgo da tarzi ba haka ba ne abinda yake ruwaya da don shi ingancinta tarin kukuwa ne ta tara take yi kuma ta ruwa tana da rauni ruwaya wadda ta inganta ta juwairiya ce ita kuma ba magana tsakuwa ba ce ba a almuhimmi da yawa a gaskiyar magana akan tafsi babu hadisi wani mutum zai dogara akan yin tafsi la maganin malamai kamar bakar bin zai na bakar ya yi zai na musamman a suba ya kawo duk abin da yake da alaka da tafsi a shi dai ba wata ruwaya da za a dogara akan jan tafsi da wani su ce bida a ce wasu ce ana iya yi misali suka masu usaimin suna ga a matsayin kurin kare da sa yana iya yi wasu na ce a tunda babu shi manzana sallar salama yana yi ne da yatsa kuma ya ce kuma sai da ya zaku gobe kiyama tana tambaya ana tambaya da kuma tana ma shaida gobe kiyama ke da yi da ya sa shi da ce da sunna fur dan manzala da yace kuma ya ce ku yi da ita kuma ya ce ana mata gobe kiyama tana tambaya ana mata tambaya kuma tana ma shaida gobe kiyama kai muhimmanci kuma zai ci a bi in yawa malama to kai kokarin kawo hankalinka kada da fada kana da tabbaci hankalinka a wuri da ba shi in daga wurin tun da za ka kasa mafi yawan inda mutum suna ne amma ce ɗaya ko ce uku ko ce bakwai ko ce goma ko saba'in ko ɗari bakin ɗari ne tuka tuka tuk abin da ya gabata a suna na wurdi in yi wuce ɗari to kuma ya nemi daga yana zo hatta ruwa da ta shahara wanda ya ma annaba ilaci dubu kaza kaza wannan bai tabbatar da ingancin ruwa ne ko da na ga muku dai in daga wurdi na suna ya wuce ɗari bai kaji wani gainan su bai da wata madogara a wani gaske magana na kwashi kuma ta ga ɗari mutum na iya ce hankalin shi ya yi da kyau ya wuce ɗari da kai ɗari talatin da shida ɗari uku da kaza ɗari bakwai da kaza to kuma akwai masu yin shi akwai suka shirya shi suka tsara sai sai wannan yake cewa zan iya addu'a in toha a cikin magariya domin in sha in yi wanka uwa akwai matsala ta addawa a kan matsala ta magani tana bambanci da sauran wasu ayyuka na ibada da ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ce ma a wancan zamanin su suka ce kaza maganin da ce irdu alai wannan dawa wannan ruka ku gwada mu ya buge maganin ku dan haka gwada mu inda ya ci ba shirka abinda ake gudu shirka a cikin magani a matsayin dawa wannan malamai ta cikin suna bin taimiyya su ibn qayyim da tamam da malamai suna dama suna karin wani azkarikin a ce a kawo kawa kaza a a sa wata aya ko wani abu a sa wani matsayin magani wata malamin da suna ga ana yi hatta a buga gumi sai a cikin wanda suka kawo don akwai masala wadda sun fi bangaren dawa amma ku misali a kaina wani bawa Allah ya same ni na sa abu kurgumi ya sha lakanta bayanin sihiri da ganyen magariya guda bakwai a towa a kursiyu da hawaii mawazan a towa a cikin ruwan a sha kuma a yi wanka da sauran wannan nan ya tabbata shi kuma a yi shi ma sun karanta miyan ya zo wajen wani malamin suna dama wani a matsayin magani wani ya same ni wani bawan Allah wani lokaci da cewa malam arme na yi na yi arme na yi talau an kama matata kurhi na shi ne kuma ba namiji ba ina koyewa ina koyewa matar ta damu na hankali ya ce na gaya ma tsohuwa ta ga hali a dole ga tsohuwa ga hali da nake cewa amarya ta tara mai hankali kun ba haka bane ba kina kan da aka yi ya ce sai tsohuwa ta ce min to abin zan gaya maka wannan malamar tsoron kashe za su halakar da kai ka je wajen wannan malamar iliyan ka je ga wani malamar iliyan ka je ga wani malamar iliyan ka ce gaya mashi kurin kun gaji da wani tasu gaji da wani idan a ba wani wani kuma shi bai ci mutum ya cika da suna ba in ba zuba gaba da suna ba eh ta ce ka je su ga wani mana idan wani wani wani musu wani sun halaka da kai wani ka ce ga wani mana idan su ci to kenan tun da haka dole su abin zai sun tsoba ta ce a zauje na sai dole sai ya zai to ina tun da wannan maganar da abuka gobe wani ta ce tun da abin zai sai maka abin zai yana suna abin da nake son maka zan maka ka dogara ga Allah na ce ka magare aka ganye magare na mai da azkarkin na sai na sunna na mishi na mishi ta yanzu ka je ka je ka sha ka gumtsa ka sha ka yi wanka zama kwana uku ne kwana uku insha Allah ba sai abin zan yi mata ya je kwana na daya ya dawo na biyu na bashi sai a na uku da ya zo suka ta gane malam ya ce malam wallahi je lahiya lau ya ce lahiya lau da malam ya ce dama malam ya tafi haƙuri ya ce wallahi lahiya lau malam a ta shakar je lahiya lau malam je ma lahiya lau malam da za mu zo malam masu magana karci a kakata ya ce kakka wuta gidan shi ne masu laifi ya kan kafin da to tsohuwa ce ga ta tsoma kanka ka tsohuwa kuma ce mata kuma ta gode ma Allah kuma wallahi muka yi na uku muka yi da lahiya ne kamar kowa zai yana da shi ka ga wani wani abu da ka ga ga a matsayin magani yana kenan abu da aka jara wani ya ci jarabawa ce akai ya ci zamanin magani a jarabawa a gani yayi kenan irin wannan kenan a matsayin dawa ba wani abakan shi dai a cikin dai ba shirka a ciki ana ga akwai rukunin kan abu
بسم الله الرحمن الرحيم فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين wannan Allah subhanahu wataala ya bayani ne kan abin da ya biyo baya na waɗanda za a zo masa da gaskiya manzo ya zo ya kira zuwa ga Allah ta ce a'a su suna nan kan abin suka gada na uwaye da kakannu ba mai raba su da shi abin da kace an aiko ka da shi an ki ba a yi an kawo ce irin wannan Allah ce fantaqamna minhu musu kamu na azaba kuma fanzur kaifa kana aqibatul mukazzibin kadiba baya al sudiba dan almomi na baya karshen wanda ake ma ba su tsakiya me karshen masu karitarwa tabbas Allah ya gama su ci gaba وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين نعم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون na Allah subhanahu wataala ya kawo maganar annabin Allah Khalilur Rahman annabi Ibrahim alayhi salam muna cikin magana ta komawa zuwa ga Allah kira zuwa ga tauhidi wanda an kai Ibrahim alayhi salam a irin wannan wuri ganin wani shugaba ne wanda kowa ke kaju da shi Yahudawa su yi Nasaru su yi mushrikan su yi ko ya ce suna nasu ne nasu ne ai ga to misalin shi kanshi Ibrahim ne Allah ce ka ambata musu wa iz qala ibrahim li abi wa qaumi lokacin da ibrahim ke ga baban shi da mutanen shi inda yake ga musu innani bara'un mimma ta'budun iya ga musu ai karara cewa ni na kubuta mana na yanke alaka na barranta da duk abin da kuke bauta ma wanda ba Allah ba kina ibrahim wahidi kuma yana barranta yanke alaka da duk wani mushriki ya ce shi ya yanke alaka da duk abin suke bauta ma illa allazi fatarani fa innahu sayajin ni Allah ne kadai wanda ya halice ni malici na kadai zan bauta ma wanda kuma shi ne ke shirye da ni kenan muwahhidi ne kadai ta Allah yake ibada bai da zama Allah da wani ba waja'alha kalimatan baqiyatan fi aqibi la lam yarji'un kuma Ibrahim alayhi salam ya sanya wannan kalma tabarranta ko kalmar tauhidi sa tauhidi a gaba da zaɓar Allah da barin kowa wanda ba Allah ba wannan kalmar sa cikin ƴan bayan shi ya bar ta abun gado ga bayi na kwarai ƴan bayi na kwarai nake kalmar tauhidi da barranta ga duk wanda ya bauce ma ya bauce ma Allah magana kenan kadai kadai ta Allah da ibada ko da barranta da duk wanda ya bar Allah da manzon shi wannan aqida ce ta Ibrahim ya bar ta ƴan baya dan su koma wannan kalma su rike ta da kyau kalmar tauhidi kenan Ibrahim muhidi ba mushriki bane ba ya ma kubuta ya yanke alaka da duk wani bauta da bata Allah kan kan wani ya kama shi ce nashi ne ba ruwan shi da mushriki bal matata haula wa ba'am Allah ce magana ne take ciki Allah ce matata haula wa ba'am wannan mutane gurin gabar su mana naji yadda su dadi ne sun rayu da su da uwayensu lafiya lau suna cikin nutsuwa cikin cikin zaman lafiya hatta ja'ahum al-haq wa rasulun mubin gaskiya ta zo musu manzo wanda yake manzo ne karara ba wani koyo manzo ne daga Allah ya bayan ya zo musu kuma yau kana kenan haka suna cikin halin ni'ima da ta lalata Allah har Allah ya aiko da manzo da gaskiya walamma ja'ahum al-haq walamma ja'ahum al-haq qalu hadha sihrun wa inna bihi kafirun
walamma ja'ahum alhaq lokacin da gaskiyar ta zo musu qalu hada sihr maimakon su gaskiya ta wannan kurin tsayi ne yake musu wannan yana karanta da kai ashe sun ga wani abu mamaki sun ga wata hujja abin jan hankali amma maimakon a ce mu'jiza ta daga Allah aya ce daga Allah a tsayi kuma suka ce tsayi ne wa inna bihi kafirun ko mun yi mun kawo bana an ki ba abi an ki imani shi haka suka cewa manzon da yazo bayan sauwa da gaske wa qalu wa qalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim ahum yaqsimuna rahmata rabbik نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك ربك خير مما يجمعون نعم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم maimakon su yi imani da manzan Allah da ya zo da manzanci daga Allah subhanahu wa ta'ala ga abin da suka faɗa sai suke cewa wai laula nuzila hadal qur'an me ya hana ko ta da a saukar da wannan alqur'anin man ala rajul min alqaryatayn azim adiba na babban mutum irin su walid ibn mughira da urdu ibn urdu ibn sa'd al-thaqafi kenan suka diba wani a makka wani a irin kenan manyan mutane na makka wali can urwa a taƙif ma'ana ta'if da allah ya aiko irin wannan manyan mutane ma zai babban mutum a makka ko a taƙif ma'ana ƙabila a ta'if a aiko manyan mutane ya aiko talaka wannan maraya abu ba kowa ba ta sai ga manzon allah bai cancanta ba a yi kuri kamata a aiko wasu mutane suka suke su su a wajensu wani da wani kamata su da a ba waɗannan mutane man guda na wannan garuruwan guda biyu a zai wani babban mutum a ba ma a wannan garin ya ji ba kamar muhammad abashi sai suna ga abin gama wani shi fitin tata ba shi ba shi ne wannan kalma da suke Allah ce a hum ya kasimu na rahmatar rabbi wannan magana da suke wani ya kamata ba su suke raba rahama ta ubangiji ga bayi su ne masu raba ba za su ce ga wata kamata a ba su suke raba rahama ta ubangiji Allah ce na hannu kasam na bayanahum ma'ishatun filatar duniya Allah ce wannan abu ne a hannunmu Allah ce mu muke raba duk wani rabon rayuwarsu mata duniya Allah yake rabawa ya ba wannan ya hana wannan ya ba wannan da yawa ya ba wannan kaɗan haka wannan rabon ma na rayuwa da tsakanin kuwa ba ku bane mutum ke zaba ya zama mai kuɗi ya zama talaka a'a Allah shi ke raba abu Allah ce mu muke raba rayuwar da mata rayuwar duniya ta abin hannu ce ta matsayi ne Allah ke wannan katsayewa Allah ce wa rafa'ana ba'dahum fawqa ba'dun darajat kashi a duniya mun sa wasu a sama wasu darajoji ba gaban ka da wani idan da ka iya tsakanin ka shiga ta gudun sama ne a duniya ba Allah ce mu muke wannan muke ba mutane muke kita wasu akan wasu ya takhida ba'dun ba'dan sukhriya wasu su dauki wasu yan gida barrai ya magana kaman kai kai da shi ko ka ma shi mana ya ma ya ka ma shi daga ya shi kaman ka girman jikin da komai da komai amma Allah ya saka na mai hidima kina wannan wani abin na jarrabawa yayi da wasu akan wasu wasu ke ma wasu hidima na san wawa yadda ka ɗauka abin kamar ta shi ne ya kama burin sauransu wannan raba haka Allah kasa abin ya ce wa rahamatu rabbika khairu mimma yajma'un alkhairi rana rahama ta ubangijinka ta ce mafi alkhairi game da abin suka tara da duniya sai wannan annabta rahama ce ta ubangiji zaben Allah ne shi zaɓe ba Muhammad sai za ku ce da ma ba wani ai abin ba hannun ku zai da wani bai samu ba ci gaba ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون
to yan uwa wannan ayoyi da su biyo baya suna bayani ne na matsayin rayuwar duniya a wajen Allah subhanahu wataala duk tarinta duk girmanta duk kyawanta wani abu ne mara kima a wajen Allah subhanahu wataala sai ke cewa walaula an yakuna nasu ummatan wahida an ba dan ba Allah bai so ba mutanen duniya su koma addini ɗaya gaba kowa ka wuce ma Allah an ba dan haka ba an ba dan kowa ka san mutane ko Allah ya san ya san Adam da dukiya san dukiya san morewa an ba dan haka ba Allah ce laja'alna liman yakfur bir rahman libiyutum suqufan min fiddatin wa ma'arij alaiha yazarun an ba da gwanin wani na gwanin magana an ba da kowa kai ka hurce mu Allah yanda Allah bai ɗauki duniya a komi ba da duk wanda yake yau ya zama kafiri ko duk wanda ka hurce mu Allah Allah sai ba shi gida na musamman rigin na azurwa matattakara ta azurwa ko zinariya abun hawan ma ba ta dakare rihin ma tarkin maimakon tana ci akan talin na kan ita waye rihin ma na azurwa zai gini sashen sanin zinariya ya kina ba tsololi wani kategorin gini da Allah ya ba duk wanda ta wuce wa Allah da Allah bai rufi duniya ko ima shi wata ruwa nan sallan ke cewa lokacin duniya ta ajin inda lajina ba wutar tunan masu kakafin na shabta ma abin da ma'anar sallan ke cewa inda duniya inda ta kai darajar daidai hukin zama wuri Allah ce inda duniya ta ta'adin da lafiya jana ba wurin inda ta kai daraja daraja kima hukin sabro inda duniya tana da shi a wajen Allah da kamuri ko kwabta ita ruwa bai samu ba bai ruwa samu ruwa ɗaya ba sha inda tana daraja bai ruwa kamuri samu kwabta kwabta ɗaya ruwa sha bai samu ba inda tana kima a wajen Allah to ba komai mace duniya ba komai bace ba wata ruwaya bukhari ya kada musulman kanar sallallahu alaihi ya shigo kasuwa sai ga wani ɗan akuya mai tarar kulle kuma a mace don ya ji hankalin sahabai ya kama ya kama wajen kunnan guntun kunnan a sigar aibin ya daga shi ya ce waye zai so a ce wannan nashi waye ke sai a ce wannan naka ne ta sahabai rasulullahi wannan ko da koma mai rai ne ba a saka ne da guntun kunne ne kuma kumbale kuma gawa yace wallahi la duniya a'luna lillahi hadha lakum yace na rantsi da Allah wai yace na rantsi da Allah duniya a wajen Allah wulakancin duniya ta hi daraja wannan abu wannan wani abu matacce kai kime shi duniya ba ta kai daraja a wajen Allah ba duniya Allah ya yi wulakanta da kan wannan abu ko raina kina Allah ya rubuta wannan abu muje wani abu mana kima ne to a wajen Allah duniya ta haka wulakanci mana Allah duniya ba komai bace ba a wajen Allah wata ruwaya wata rana Umar ibn Khattab ya shiga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya cikin gida ya ya da kaman aka aka kaman taraka manzo Allah ya taraka haka a cikin gidan shi yake dan hutawa sai nan Umar ya samu shiga ciki Umar da shi cikin taraka idi ba na ga wani dan kwano anan wata sarka ta ruwa ta da ya ji ba gare babu wani abu a cikin ɗaki na a zo a gani kuma zana sallallahu alaihi wasallam iya kwance jikin wata tabar mazu da ya tashi tabar mai ta mai ta mai birdi a cikin haka kare shi ta mai birdi cikin haka kare shi umar ya diba subhanallah kuna bin tada umar sai har kuka har hawaye yake tausaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ganin ya rasulullahi ya muhammad da suke sara yace ga cikin sira kaisar wannan masu sakon duniya cikin daula irin wannan manzo na Allah a wannan hali sai wannan abun isa ubun yake kasar har har hawaye manzala yana zamani ya kwanci sai tashi zauna yace ulaika qaumun ujratan da ibadatu fil hayatid dunya wannan umar wannan da ke magana wannan mutane ne wanda Allah ya gaugauta musu jin dadin su a duniya ita ama tarada an ta kulle hudun na al'ulan na akira ya ce umar baka yarda ba maka so ba su a ba su duniya ma ba mu lahira ya ce wallahi umar ya ce kuna gaugawa ne ce wallahi wannan duniya ita ce allah bakai bakai su duniya ne lahira allah da ba mu a ta ƙasa ke nan da kakka ɗauki wani abin duniya wani abu ne da an ba mutum duniya an ba shi arziki an ba shi wani shugaban duniya wani abu ne allah ke san shi wani mutane da yawa yau hatta wasu musulmi masu rauni suna ɗaukar cigaban duniya arziki makamai da tsarin garuruwa da Allah baka aure wallahi akwai musulmin da abin ke burge shi ya ga shi ne cigaba ku musulmi ne wallahi ga abin iya abin iya jan hankalin shi ko wannan gaskiya to mu bai dino matsayin su da shi matsayin shi wannan duniya ce da mun baka take nan to shi nan Allah ki ga maka inda ba dan ba kowa kai kawo domin da sun san kuɗi san duniya ko ce ai ta arziki ce yan wa ko an zaka abin kasa abin ko an zaka ga kudi nan da yake za a bada kudi a samar da jiki ai da yawa zasu da yawa zasu mutum tsari Allah sai san kudi san duniya to Allah ce in ba da rahama ta Allah ba ga bayi inda yanda Allah bai duki duniya komai ba da duk wani yau wani ya kawo ko yau kawo ce ko to za a baka gidan zinariya gidan azurwa diyan azurwa matsaka da azurwa dole kawo ce ma Allah to Allah ce sun yi haka mutane tun zasu da yawa can za a ta yi kenan wasu abarin Allah to na an gama da kenan Allah da sai ya ba su bai ce mashi komi don duniya ba komi ta abinci ba magana kenan kuma shine take nan walaula an yakuna an-nas ummatan wahidatan an ba da mutane kasu zama to kan addini guda a na kawurci la ja'alna liman yakfuru bir rahman li buyutin suqufan min fitta da Allah da mun sanya ma duk wanda ya kawurce mu Allah mirama sai mu mai gida na rihin azurwa wa ma'arij haka abun matattakara ta hawan benin shi ma na azurwa alaya zaharun ta matattakara ta azurwa za a rika hawa saman gidan ma gaba daya ita wani biyutihim abuwaban wasurura ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين نعم الله يتي ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون يتي هكا داك مغانا ريحي نا أزروا matattakara ta azurwa yace gidajen nasu ƙohohin ma da gadajen su ma na azurwal kana zuwa kana ma wani ƙare da ƙare kaza ƙare a baka ƙyaure ko ƙyauren ma na azurwa za a yi haka gadan ma na azurwa ne ya ce a kan gadajen ya taki ulu da kwanci suna kicin gide suna hutawa ba wannan kaɗai ba azurwa ya ce wasu hurufa wannan rihin da aka ce na azurwa ko za a yi na zinariya haka shi matattakarar da aka zata ta azurwa ko ita ma ta zinariyar ƙoyoyin na zinariya haka gadajen a yi na zaɓi na zinariya ita wasu kurfa bayan azurwa a yi na zinariya zaɓi in wani misali na ke buga muku kenan allah bai ɗauki ba wani abin duniya a ko wannan allah bai yi haka ba don inda ba don mutane za su ko da kawace ma don abin duniya ke so amma Allah ne ɗauki duniya komai ba sai ba duk wanda ya karuce mishi kawurin Allah ya mishi wannan ni'ima ta arzikin wannan gidan zinariya wurin zinariya gadon zinariya da azurfa da komai iri iri Allah ya ba su kyauta ku je ku kawurtu domin Allah ce wa in kullu zalis lamma mata'ul hayatid dunya duka wannan abin da aka ambato gida rihi owa menene gado na zinariya na azurfa duka wannan ɗan jin daɗi ne za a ba su ɗan guntu mata'ul hayati duniya ɗan jin daɗi ne ɗan kaɗan bakin shi rayuwar duniya bakin da duniya an ƙare ita wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin ita lahira Allah ya tattalin lahira da shirin sakamako na Allah bayan tsoron Allah ya musu shirin lahira kenan wanda ke san abin kwarai da wamamme ya nema a wajen Allah a lahira Allah ya tarihi na musamman ga masu imani a manan duniya ba wurin gwada alaƙar bawa ba ce ba da Allah ba a gama alaƙar bawa da Allah da abin duniya ko ma mene ne wannan bakin tarawar duniya Allah yana ba wanda yake so ya ba kawuri ya ba munafiki ya ba mai imani wannan abu ne bakin shi duniya bai gwada komi alaƙar bawa da Allah kayan duniya shine magana kenan kurin da haka da gida haka aurai da dukiya da gidaje da wazoci ci gaba suna birge ka a wala kasa birge ka idan kana da imani wahala ce suke kuma bakin dan jin daɗin bakin shi nan ana ɗan lokaci ɗan mintuna kurin ya sabo rayuwa za a zabar Allah Allah kiyaye ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون نعم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين نعم يا بلبار دون دا يكود كي يبجري ما مغنر الله ya bijire mu ambatan Allah Allah ce nuqayyidu lahu shaytana za a gama shi da shaydan kuma wani shaydan sai yanda yayi da shi za a sallaka mai shaydan ya gidan shi kuma san shaydan bai gwada maka bai sa ka hanya ta kwarai yanzu a sallaka mai shaydan shikenan sai da kan manzo Qur'an fa huwa lahu qarin shine abokin tafiya shine wanda bai rabuwa da shi shi ke sa shi hanya wa innahum lasudunahum an sabil shaydanu suna kange mutane daga hanyar Allah amma sun bar hanyar sun sa sun yi kwana amma wa hasabun annahum mutadun suna tsammanin su suke kan shirya an bar hanya amma kuma suna tsammanin cewa su suke kan hanya shine Allah ya kula halu nabi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dallat al'ayun fil hayati dunya wa yahsabuna annahum yusnuna sun'a Allah ya kula sun baku labarin wanda suka kowa asarar aiki tabewa kan su an gaya maka Allah ce shine wanda tun a duniya aikin ya lalace aikin banza suke amma su a wajen su sai suke kan kware mun shi tana kai shan acha shine aka hadarin duk dan bid'a iya ji shi ki ka hadi Allah ke bauta ma ko annabi ne yake so amma shi kuma ba kan hanyar Allah bane dan tsammani tsammani shi dan ita bid'a duka tsammani ne babu kat tsammani ne yake wannan san Allah ne ko ba san Allah ce dan babu wanda ya ga mishi Allah bai ga mishi ba annabi bai ga mishi ba shi ne yake tsammanin akwai lada dan ba inda da kuma dogora ba ma ba ba ka da kata ne inda Allah ce kai annabi ya ce kai a bukat to shi dan bid'a lalimi ne tsammani wa yahsabun tsammani ne suna tsammanin annahu mutadun suna kan shiriya su kuma sun bar shiriya يلا شكرا حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين na ana magana ga wanda shaitan ya rinja ya yi wasa da hankalin shi ya kai shi ya baro shi hatta idza ja'ana har sai lokacin da mutum ya komo zuwa gare mu ya koma ga Allah gadangadan ya kashe cikin kuskure cikin bata bai ba ni Allah ba qala ya laita ya laita baini wa bainak wa bainaka bu'd al-mushriqain sai ga dama sai ka neman Allah ya sa nisa mai tsakanin tsakanin gabas da yamma ma'ana a sa nisa tsakanin shirki dan Allah Allah ya raba mu eh nisan muhuda biyu da wadani ana ne muhuda da mawada kenan nan ya neman Allah ya nesa da shi abinda kuma an ƙare ya riga matar da shi an zo da shi lahira ba magana ne da shi an zo ya ce fa bi'sal qarin Allah ce tur da irin wannan aboki mai kai kai baro ka sai bayan ta baci kuma ga neman neman Allah raba ku bayan kuma an ƙare ya yake shi ya ƙare shi ran anan ki duniya yake yake aiki a da lahira an ƙare anan duniya yake shi ya ƙare can gurin sakamako ne gurin ci gaba ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أن إنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين نعم ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون وأنا أبنى كل نعمة ألا ربا وكذا كذا كذا ألا تأيوم ba abin da zai amfane ku na wannan hayaniya kai ne shi ne ba abin da zai maku wani abu na amfani domin annakum fil azab mushtarikun da kai da wanda ya bada kan dukkan kuna cikin azaba tsamu tsamu to wa zai ma wa zai ma wani magana azaba wa zai ma wani amfani wani abu kai ba wannan idan ta ku wannan hayaniya ba ta muku amfani ko ni ba abin zai amfani ku don ga kunan gaba daya kun tarayya cikin azabar Allah dan wannan magana kashe ne duk wanda zai kai baro ka kai hankali idan baka anan duniya baka gyara ba baka bi hanyar Allah ka bi shi ko ka tsayi ka bace gobe kiyama ba da mu gyarawa kun zaka da jaje ne neman Allah raba ku kai da shi kaza kaza kaza abinda wannan tattauna wani hayaniya ba ta maka amfanin komi domin san a duniya kada dai ka zalunci kanka ka saba ma Allah ka zo lahira ka kaza hayaniya hayaniya ba ta maka amfanin komi sai tun daga duniya kamata mu gyara gyara kai ta kanka tun daga wuri da wani babu hujja ba madogara daga Allah da mutai to ba sai mai laya kuwa Allah ce afa anta tusmi'u sum aw tahdi al-um nan manzo Allah yakan damu wa'azi da yake ko an tauri ba ba imani kaza kaza Allah ce shin kai zaka iya ji yadda kurma kira ko zaka iya sa makawo ya bani kware na ma'ana wanda ya gibatacce ne bai raban shari'a kai wa'azin da ka bar shi ka bar shi yanda yake ya ce wa man kana fi dalalin wajen wanda yake cikin bata a hili karara ka iya shirya da shi ke wanda Allah ya riga mai hukumci bai shiri ba ke mai wa'azi ka wa'azi ka bar shi ɗin jiki kiran shirya dama wata kyauta ce daga Allah subhanahu wataala wanda yana kai shi da kai ma Allah godiya kwar فإما ن- فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون fa'imma na zahaban na bika nan a nasarar salama kan damuwa da abin suke mai na izgili kuma ga sanar allah bai musu komi ba alƙawarin allah na halaka ta kawai ka za ka za ka za ga shi na tana abin da gana ba na wata ramar zana ya zo yana sallah a ka'aba suna gehi suna mai dariya aka je aka ɗauko ma'aiwa tara kuma aka dogo aka ɗora a saman shi a bayan shi ya sallah ya sujada ana ƙyaƙyata dariya a jiyar kanan kallo ana dariya ta shiga ta kakura harshen fadima ta zo ta ɗauke mishi ana annabi ya musu addu'a ya musu ga wani mai ma'ana ya musu addu'a Allah kaman kama su dan dai wannan suka yi dariya dai ba su yi ba kiran dai haka suke wulakanci to wannan abin da suke abin da ta damu shi shi Allah ke ce mishi fa in ma na zahaban nabi wannan lamarin wannan bayan Allah in ma kai mu amshi ranka ma'ana baka ku bala bai musu komi ba kana kallo ka tafi gaban su Allah bai ko komi ne in ma mu amshi ranka fa inna minhum muntaqimun mu dai wannan alƙawarin Allah na azaba ko kamu da Allah ke baka aure bayan lokaci wani abu ne a wajen mu Allah ce ko da mun dauki ranka mu dai alƙawari ne a wajen mu na za mu su kamu na azaba aw nuriyannaka alladhi wa'adnahu ko kuwa a gabanka a gwada maka fa inna alaihim muqtadirun shi dai Allah ya ji muna cikakken iko akan komi kenan wani abu ne ba annanka ba Allah in ya so ya musu azaba a gabanka a halakar da su a gabanka in ya so he ma ka mutu ka koma gare shi amshe ka daga baya a musu azabar ku don abu ne Allah mai iko ne akan komi sai kurin na nan na naka kurin kai dai ka sabke aikin ka kurin ka bar bayi da mahalicin su kurin Allah mai iko ne komi ko ya halakar da su a yanzu a gaban ka ko ya bayan kai ka koma ka fara mutuwa Allah shi da alƙawarin Allah ne zai ba ka kuri azab amma lokaci ne wani abu ne a hannun shi eh
فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم نعم فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم na haka yanzu Allah ma manzo shi umarni yanzu kai ka ci gaba da ruku ka rike abinda aka maka wahayi kura ka rike wahayin Allah kura wannan yace innaka ala sirat mustaqim kuma Allah ma tabbaci sheda lalle kai kana kan hanya mai kakka su kan fada ka ci gaba da rike littafin Allah kura wa innahu la zikrun lak wa liqawmik وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون
wa innahu la dhikrun lak wa liqaumik wannan qur'ani daukaka idan an an tabana gargadi ne gare ka jama'a ka kuku a wannan qur'anin cewa daukaka ka ne da kai da mutanen ka masu imani wa sawfa tusalun za a tambaye su sakamakon imani da wannan qur'ani sun kuma su ba gobe kiyama Allah zai musu tambaya akan alaka da wannan littafi kace kan iya daukan cewa galgadi ne gare ka haka da jama'a ka iya daukan cewa darajar ka ce da kai da jama'a kuma imani da kai idan qur'ani ya kawo cewa tabbas daraja ce an ce larabawa suna da kima a duniya da yin alqur'ani duk wanda ya bi qur'ani sabon da kuka kowane ina ga umar bin khattab radiyallahu anhu wataran lokacin da aka bude Qudus wanda suke mazauna Qudus kusan Qudus an shige ta an sulu ne sun ce su busu sa hannu ma'ana busu duk da akwai an shekara kari mai an an samu zaman rijijiyar da tsakanin musulmi da wanda suke kiristoci a wancan zaman don alifin babu yahuda sai kiristoci to sun ce sai umar ya zo da shi za a yi magana ta yarjejeniya yanzu a gudanar da wannan gari na kudus umar ya kama hanya tun daga madina wanda ya san palestine a yau ya san kudus a yau dogon tsawon dogon tsaye ɗaya cikin magabata jagororin kwamandodin yaƙi sun tafi umar wani khattab sai an zo bakin wani tare to umar babu isasshen kaya abin da yake hawa da shi da yaron shi in yaron ya hawa ya yi da shi shi ya ya kawa sai sa shi sai hawa baki baki su sai aka yi katarin an zo shiga gari layin yaro ne shi ne a sama umar a ƙasa sai kuma da ya ce haba halittar rasulullah ya halittar rasulullah yaushe za mu shiga wannan garin matsayin halifa ka taso tun daga madina ka zo wani tudun kuma ka shiga a ƙasa ta ce haba wani ya ce wai shin mukin wannan dasuwa ne mukin wannan dasuwa ne ya ce wallahi mutane ba mu da wata kima a duniya Allah ya ɗauka mu da wannan addini ya ba mu kima ya ba mu daraja a duniya cewa duk lokacin da muka nemi muka nemi ɗaukaka ba don addini ma wanda Allah zai karya mu izza ce a Allah ka buwa ya ɗauka wannan addini shi mai buwa ya mu ba na gaban ba na kenan dai ya ce wannan ƙur'ani ɗaukaka ne gare ka jama'a ka kuma za a masa tambaya kan shi واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون Allah ce wasu alman arsalna min qablaka min rusulina ka tambayi wanda muka aiko na manzanni kafin kai nake na kuma malaman ahli kitab suna labarin al'ummi kai shi ka tambayi dan baya shin aja'alna min dunir rahman aliyatan yubadun akwai al'umma annabin da yazo ya yarda aka samu wata al'umma gumki abin bauta kuna bauta daban da ba Allah ba an taba yi babu ne yan wa menene ana magana kurin shawa a tunaninsu a lissafinsu duk wannan gumaka suke cikin ka'aba da kewayen maka wasu abin bauta ne annabi ibrahim ya kawo su ma suna da alaƙa da annabi ibrahim ko isma'il haka suke ji a tunaninsu haka suke ji yan wa ne abin an jima ana yi ne sai suka samu abin suka isko garin kuma abin wani haka ake kenan yan baya sai suka tsammanin wannan abin shi ne addinin allah yan wa ka ajiye wani nesa ne baka rayu ba duk yan a yau rigimin da ake ciki a yau akan shirka da bid'a da al-sunna yau abu nawa na shirka da Allah da ake magana kan shi wallahi wasu da yawa shi suke shine addinin Allah dole a kana waya mace na bidoyi da ake kiran aljannu kiran ruhani ayi laya ta hukatawa ta kurciya ta wane ne da yawa shi suke haka addini yake wallahi ji suke haka abun addini haka taso a cikin ƙura'ani da lakani na fata mutum na kashe mutum na wa mutum kurciya na wane ne na soyayya a wurin sunanta ka mallake ta ta mallake ka a haka na maganin kasuwa haka da cikin ƙura'anin haka ya zo da yawa wanda haka suke ji haka suke ji a wajen da haka suke ko koyan suna yi malaman suke yi su suke rubutawa a baka maganin ɓarawo a baka lazana a baka wani makan marawo malami baka layan ka ɗaura ka tanga ta ƙasa ka haɗa gida ka sata kuma malami zai baka shi ne ka ce abin akwai akwai rashin hankali ya ba barawo maganin sata ya baka maganin barawo wai barawo wallahi haka ne abin haka ne abin su su suke su ne ya ba barawo magani ya ba mu gida barawo mu magani kowa ba nutsuwa in a wajen aiki ne kowa cikin tashin hankali yake da shafa da arjiyo na ma'aikata kowa ta kai shi shafi ya tsoron aljiyo ya samu wuri don ka sai turin shi ya je wani malami ya mai aiki a karya shi shi ya hau shi kuma shafi ya ta kai ke kare ina gida ne ke mace da ke ɗan wata abu abokin zama ya koma jaraba kurin ji yake tana ji wanta ta tahuta ta huta ta tana kare kanta wata wata ma tana yi haka ke rayuwar ina kasuwa ce kana ganin makwabcinka iya da ciniki kai baka ciniki da yawa kai kace shi ma a hana ciniki na shi kai kai ciniki da haka suke haka ke rayuwar kuma da kuma ji suke haka addinin Allah ya kawo shi ne malaman shi ne malamtaka ya ce malam wani to wani wani malaɗe ne ya ce ai malam gobe da nisa malam gobe da nisa kuma ba alfahari ne sauran su kaga abin haka aka taso da wasu ke ji addinin ke na musulunci shi ne lakani mai kashewa mai wane ne tun abin shi ne addinin Allah shi wani ke gamu wallahi iya gaya mani musulmi ne ya zama kirista daga baya ko ya ce malam wallahi daga cikin abin da in an je karkara ake gaya wa ya ku bayi ta suke wasu ku ku ga mu addinin mu addinin mu salama salama ko kin san ji salama ce ku kuma naku a kashe a yi a mutum ya sun a wakata mutum a musulunci muna mu kuma salama salama kuna ta ce kakon yautara ce wannan kurciya da haka ta mutum ne musulmi ta kawo su suka ta malaman su suka lalace musulmi ne lalace ba Allah bai ci ai ba addinin bane ba ka shi da kiyo ake rigima da yawa abu da yawa na shirka da Allah an kace ba kiyo a ya ce ba kiyo mana wani mana wani duk suna yi abin da kuce ba kiyo in me ka gane shirka me yasa haka yaga ana yi bid'a da yake taso ana yi haka yaga uban shi yayi haka yaga koshi tana yi shi haka yayi sai an kace ba yi a ka ka saba addini wa kai ne sabo sai ka ce a koma tushe ya manzo Allah yi to su ma da Qurayshawa matsar su kenan su ma Qurayshawa su ma abin da yake yan su ma shi kaza su ganin su ne suka garin Makka da gumaka latar da da waye ana girma su ana karba su kuma garin Annabi Ibrahim ne sai suke ji garin Ibrahim ne latar Ibrahim ne to shi suke Ibrahim ka wannan abu kar su mutane suke tsammanin wannan malaman uwa da kakannin harko su suka addini haka nan su kuma daga baya ne abin ya lalace shi ma baban ka su kowa ce abin a lalace yake yi kuma matsala guda ce kurin mutum ya kuma tushe kuma tushe mai Allah ce mai annabi ce amma maganin haka na ga Allah a garin mu ina baka tsira kanta wallahi Allah shaidan mu shi ne Allah ce amin Allah ya ce kenan ka tambayi wasu alaman arsalna min qablaka bi rusulina ka tambayi wanda muka aiko na manzanni kayan kai a ja'alna min dunir rahmana la yu'badun shin mun sanya na ambota da ban ba Allah mai rama ba mun sanya na ambota da ban ba Allah ba babu ambota ban ba Allah ba duk annabin da yazo wannan kullum daga bayan ne ake lalacewa a kama kuna musuna addini ci gaba
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون
na'am ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه أنا بك مثالي لأن الله زي جاء منا يا أيكو النباوة جيوة da manzanni akan tauhidin Allah kai ta Allah ibada ba ga kowa sai Allah ba ga kowa da Allah kai sai ka misali wani daga cikin manyan manyan annaba masu wannan gugurmaya ita wala qad arsalna Musa bi ayatina haqiqa mun aiko Musa da ayoyin da fir'aun wa malaihi mun aiko Musa ya zo Fir'auna da jama'a shi kuma ya zo da aya mai tabbatarwa ce manzo ne daga Allah ya zo kuma faqala inni rasulu rabbil alamin kuma ya gaya musu ni manzo ne dan aike ne na ubangijin halittu gaba daya ya gaya musu haka amma me wakana falamma ja'ahum bi ayatina idza minha yadakun iya zawa da ayat duk da an gano da ayat da Allah babu labari sun gano aya ce daga Allah kuma take da Allah ce wajahadu biha wasu ya karanta anfusuhum zulman wa udwa sun gane aya ce tabbas a zuci amma dan ai wasa da hankalin mutane a ake da ake jayyata shine Allah ce falamma ja'an bi ayatina lokacin da ya zo da ayoyin mu idahum min hayata kun kai gashi ma wani abin dariya ne ana shekantaka ana ma dariya kayan dariya ne ma wai har dariya ake ki dawo da ki ki lafan da mutane ne ko da kaman shirme ne abu ya zama abin dariya alhali ofon a zuciyarsu sun san sare ayati daga Allah amma wai da a wasan hankalin mutane ake mai dariya wai zama kayan dariya kinan kakka damu da amma irgin shigantaka an wa annabawa kafin kai kuma manya manya irin su Musa alaihi salam
وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون
Allah ce wa ma nurihim min ayatin illa hi akbar min futiha Allah ce ba aya da zan gura musu an zo musu da ayoyi daban-daban Musa ya zo da ayoyi daban-daban da ayar a kawo wannan aya su ce Allah ya kawo ta dole za kawo ta hailin wata ke ɗan aya ce an zo musu da ayoyi daban-daban kuma ba su yi ba imanin wa a hasunan bil azab la'alim yarjiun Allah zai kama su da azaba misali tufan wal jarad wal qamar wa dafadi wannan Allah kan gobe اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك